إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddara wasta da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta litinin ranar litinin daren talata daren 22 ga watan da saniya hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 23 ga watan 12 shekara ta 2024 miladiya muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka a nan masallacin ahalus sunna da ke nan bakin kasuwa wuntun dada a nan cikin garin bauchi domin ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda za mu tashi a kan darasi na uku insha Allah ta'ala kuma za mu tashi a kan aya ta uku amma kuma za mu nemi malam ya karanto mana daga farkon sura insha Allah ta'ala zuwa inda za mu ci gaba muna fatan Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora isa albarka cikin abin da za mu karanta ya ba mu ikon faɗin daidai da fahimtar daidai da kuma aiki da daidai Allah ya mana albarka bismillah mana
bismillahir rahmanir rahim tabarakal ladhi bi yadihi al mulku wa الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
bayan wayancan ayoyi guda biyu da muka fassara a satin da ya gabata tabarakal ladhi bi yadihi mulku albarkatun Allah sun yawaita wanda dukkanin mulki gaba ɗaya yana hannunsa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne a bisa dukkan komai allazi khalaqal mauta shine wanda ya halicci rayuwa ya halicci mutuwa wal hayata da rayuwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala domin ya jarraba ku ya gwada ku ya gani a cikin ku wane ne zai fi kyautata aiki wa huwal azizu Allah shine mabuwayi duk wanda ya saba masa to ya sani Allah buwayayye ne baya bukatan ibadansa kuma ya sani Allah ya fi karfin kowa ya fi karfin komai akwai kuma ran da zai gamu da Allah al-ghafur wanda ya tuba ya koma zuwa ga Allah Allah kuma mai karban tuba ne mai gafarta zunubai ne Allah ka gafarta mana za mu tashi insha Allah akan aya ta uku Allah ta'ala ya ce allazi khalaqa sab'a samawati Allah shine wanda ya halicci sammai guda bakwai tibaqan a lokacin da ya halicci sammai bakwai din nan ya halicce su daya akan daya daya akan daya ma tara fi khalqir rahmani min tafawut baka taba ganin wani aibu a cikin halittar Allah mai rahama farji il basara Allah ta'ala ya ce daga idon ka kalli sama hal tara min fudur shin kaga inda sama take ce sun marji il basara karratain sannan ka sake daga idon ka ka kalli sama karo na biyu yanqalibu ilaykal yanqaliba ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir ganinka zai dawo gare ka yana wato cike da damuwar cewa bai ga abin da yake son gani ba waɗannan ayoyi guda biyu da malam ya karanta mana Allah ya saka mishi da alkhairi akwai maganganun malamai da kuma tafsirai daban-daban na malamai akan ma'anan musamman ɗaiɗaikun kalmomin da suka zo a cikin wannan wa'annan ayoyi na farko Allah ta'ala ya ce shi Allah allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa Allah shine ya halicci sammai guda bakwai gaba ta farko kenan Allah ya halicci sammai guda bakwai ashe kenan sama wannan da muke gani ita ce sama ta farko akwai wasu sama sama sama sama har guda shida a samanta in an hada da wannan sun zama sama guda bakwai saboda haka Allah shine ya halicci sammai guda bakwai dalili shine anan Allah ya ce allazi khalaqa sab'a samawati Allah ya halicci sammai guda bakwai sannan a cikin suratul baqara Allah ta'ala ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an na'am هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
Allah madaukakin sarki ya ce huwan ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shine ya halitta muku duk abin da ke bayan ƙasa gaba ɗaya Allah madaukakin sarki shine ya halicce wa'annan abin don ku thumma stawa ila sama sannan bayan Allah ya halicci ƙasai ya kuma halicci duk abin da ke bayan ƙasa sai ya nufaci sama fasawahunna sab'a samawat sai ya daidaita su suka zama halittu wato sammai guda bakwai suka zama sammai guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim sannan shi Allah mai ilimi ne mai sani ne bisa dukkan komai saboda haka sammai da Allah ya halice su ya halice su ne guda bakwai kamar yadda muka ji a wannan sura ta suratul mulk da kuma wancan ayan ta suratul baqara sannan a cikin suratul taghabun ko Allah ta'ala ya ce Allahu allazi khalaqa sab'a samawati الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما Allah madaukakin sarki ya ce Allahu allazi khalaqa sab'a samawati Allah shine wanda ya halicci sammai guda bakwai wa minal ardi mithlahun sannan ya halicci kasai ma irin sammai ya halicci kasa guda bakwai litalamu anna Allah ala kulli shay'in qadir saboda ku sani cewa Allah mai iko ne bisa dukkan komai wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma sannan Allah madaukakin sarki ya kewaye komai da ilimi ya san komai babu wani abun da ya fita daga cikin ilimin Allah subhanahu wata'ala saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce a Allah shine wanda ya halicci sammai guda bakwai daga wannan saman da muke ganinta ita ce sama ta farko ita ce saman duniya akwai wasu sammai a samanta to sai Allah ya ce tibaqan alladhi khalaqa sab'a samawati Allah shi ya halicci sammai guda bakwai sai ya ce tibaqan kalmar tibaq malamai sun tattauna akan menene ma'ananta Abdullahi dan Abbas Allah ya kare ja a gare shi yace ma'anar alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ay ba'daha fawqa ba'd ba'daha fawqa ba'd Allah ya halicci sammai guda bakwai wani akan wani wata akan wata daga sama ta daya ta biyu tana samanta ta uku tana samanta ta hudu ta biyar ta shida har zuwa ta bakwai Allah madaukakin sarki ya halicce su a sheik abdulrahman ibn nasiru sa'idi allah ya mishi rahama yake cewa ai kullu wahidatin fawqal ukhra ma'ana shine kowace saman tana saman ɗin uwarta daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan wa laysa tabaqatun wahidatun wa khalaqaha fi ghayati al-husni wal itqan ba wai allah madaukakin sarki ya halice su bane a manne a tare a'a allah ya halice su ne sai daura ɗaya akan ɗaya ɗaya akan ɗaya ɗaya akan ɗaya sannan kuma ya halicci sama ya kyautata halittan sama kwarai da gaske al'imamul bagawi yake cewa ma'ana shine babakatun babakan ala babakin ba'adu hafo ƙaba'at sashi akan sashi kenan wani akan wani ku saboda haka allah ya halicci sammai guda bakwai ne alladhi khalaqa sab'a samawacin ɗibaƙa allah shine ya halicci sammai guda bakwai ɗaya akan ɗaya ɗaya akan ɗaya ɗaya akan ɗaya to tambaya a nan ita ce kamar yadda al'imamu ibn kafiri allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama ya kawo a tafsirinsa ya ce shin wayannan sammai guda bakwai ɗin suna manne ne suna haɗe ne waje ɗaya yadda za a jera takardar littafi a sa wannan a sa wannan kaga su suna haɗe waje ɗaya to shin haka sammai guda bakwai suke haɗa waje ɗaya ko kuma akwai tazara tsakaninsu yanzu kaga misali fulodin masallacin nan da rufin masallacin ba a saiti suke ba suna kan saiti sannan wanne ne a sama rufin shi ne a sama fulodin fa yana ƙasa amma ai akwai tazara tsakaninsu so shin akwai tazara tsakanin wannan saman da wannan ko kuma a haɗe suke waje ɗaya ya ce magana mafi inganci ita ce akwai tazara a tsakaninsu saboda ai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi mana bayani akan wato yanayin wayannan sammai da kasai ya nuna mana tsakanin kowace sama da kowace sama mahayi matafiyi mai gudu akan abun hawa zai tafiya shekara 500 kafin ya isa daga wannan saman zuwa wannan saman sannan kamar yadda ya yi mana bayani a hadisin isra'i da miraji da yadda aka kai shi har zuwa sama har zuwa gaba ga Allah subhanahu wata'ala da irin annabawan da ya gamu da su a sammai guda bakwai din nan kowace sama akwai annabi da Allah madaukakin sarki ya ajiye a wannan saman wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gamu da shi a lokacin da ya Isra'i da Mi'raji kamar yadda ya bayani a sama ta daya ya gamu da annabi Adam alaihi salatu wassalam a sama ta biyu ya gamu da annabi Yahaya da kuma annabi Isa alaihi masallatu wassalam a sama ta uku kuma ya gamu da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam a sama ta hudu ya gamu da annabi Idris alaihi salatu wassalam a sama ta biyar ya gamu da wato ainihin annabi Haruna alaihi salam a sama ta shida ya gamu da annabi Musa alaihi salam sannan a sama ta bakwai ya gamu da annabi Ibrahima alaihi salatu wassalam bayanin su ne annabawan da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi mana bayanin cewa ya gamu da su a wayannan sammai a lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi sama ta daya annabi Adam sama ta biyu annabi Yahaya da kuma annabi Isa alaihi salatu wassalam alaihi massalatu wassalam sama ta uku annabi Yusuf alaihi salatu wassalam sannan kuma sama ta hudu annabi Idris sama ta biyar annabi Harun sama ta shida annabi Musa sama ta bakwai annabi ibrahima alaihi salatu wassalam to kaga kenan wannan ya nuna mana akwai tazara tsakanin kowace sama da yar uwarta tunda har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana bayanin cewa kowace sama in sun je mala'ika jibrilu yana neman a bude musu sannan sai a yi sannan sai a bude Allah ya sa muna fahimta saboda haka Allah ta'ala ya ce allazi khalaqa sab'a samawatin dibaqa Allah shine ya halicci sammai guda bakwai ya halicci wannan sammai guda bakwai innan ɗaya akan ɗaya ɗaya akan ɗaya ɗaya akan ɗaya Allah madaukakin sarki yace ma tara fi khalqir rahmani min tafawut Allah ta'ala yace a halittan da Allah mai rahama yayi malamai suka ce ba zallan halittan sama Allah yake nufi ba duk wata halittar da Allah yayi sawa'un halittar sama ne ko ƙasa ko kuma halittar wato ainihin mutum ne ba za ka taɓa ganin aibi ba ai ma tara fi khalqir rahmani min khalalin wa naqsin ba za ka taba ganin na kasa a halittar Allah ba duk inda Allah yayi halitta to koya yayi halittar babu na kasa a cikin ta akwai hikima a ciki to ballantana kuma halittar sama ballantana halittar sama ba za ka taba ganin inda za a ce ga wani aibu nan za ka gani a cikin halittar sammai da kasai ba daka Allah ya ce ma tara fi khalqir rahmani min tafawut الإمام القلطبي يتي معنا أي لا ترى في خلق الرحمن من عيب ولا إعوجاج ولا تناقص ولا تباين بذاك تبا ganin a cikin halittar da Allah madaukakin sarki yayi ba za ka taba ganin wata naƙasa ko aibu ko karkata ko kuma a ce ga inda sama nan take ce ba ba za ka taba gani ba ma tara fi khalqir rahmani min tafawut babu inda za a ce gashi nan a halittar Allah mai rahama a ce kaga wata na ƙasa kalli sama ka gani yadda Allah maɗaukakin sarki ya halice ta kalli ƙasa kalli zubin halittar da Allah ya yi mana babu wata na ƙasa a cin halittar da Allah ya mana Allah ya halice mu cikin hikimarsa ya tsara mana wani ya yi shi fari wani ya yi shi baki wani ya yi shi dogo wani ya yi shi gajere wani ya yi shi kakkaura wani ya yi shi kuma figelgel haka ne tsarin Allah ne fi ayi suratin ma sha'a rakkabak a duk yadda Allah ya ga dama a nan Allah zai ajiye ka saboda haka duk wacce ka san hikimar Allah wajen halitta ba ta bulicin duk wadda ka tana bulicin ta raina halittar Allah ne ta raina Allah ne illa iyaka dama mu ma mazan yanzu da namu laifin mun dage kowa fara komayya wannan fara komai yin yasa bakakin suke kokarin su mai da kansu farare daga karshe garin mai da kansu farare sai su koma wani kala tsaka-tsaki su koma karu kamun flat sai kamar uniform din sojoji nan fari nan baki nan fari nan baki daga karshe za ta koma ita ba ta zama faran da masu son farare suke so ba sannan kuma ta fita daga cikin bakal da masu son bakake suke so duk wanda Allah ya halice shi akwai hikima a ciki lokacin da Allah ya halicce ki baka sai da ya duba cikin maza kuma ya sanya akwai wanda shi kuma a zuciyarsa in ba baka ba kai kasuwa wani zai ga yanzu in zai auri mata yana son ya ga fara sol kamar zabaya wani kuma so yake yi shi baya gane Allah ya yi halitta sai ya ga wata baka wulik tana sheki tana shining to shi a nan ne zai a nan ne zai girgiza kai ce kai Allah ya yi halitta eh shi bai gane Allah ya halitta ba sai da ya ga baka ashe yanda Allah ya yi ki bakan nan akwai wanda shi kuma kalan ke yake fafutuka yana nema to in kika yi kokarin ki mai da kanki fara kika kasa komawa faran kuma su masu son fararen ba kai inda suke so ba masu son bakakin kuma kin fita daga ajin da suke so kin koma fuska farasol kafa kamar tukunya kaga wannan ai ka samu matsala ai daka ma tara fi khalqir rahmani min tafawut halittar da Allah madaukakin sarki yayi babu inda zaka ga aibu a ciki Allah sai ya ce to in baka yadda ba in baka gamsu cewa halittar Allah mai rahama babu wani abu na nakasa ko aibu a ciki ba Allah sai ya ce farji il basara Allah ya ce daga idon ka kalli sama kalli sama ka gani hal tara min futur shin zaka ga inda sama take ce zaka ga wani inda sama ta yage daga idon ka kalli sama ina ne zaka gani a sama yake ce ina ne za ka gani a sama ya yage ina ne za ka gani a sama ka ce nan ya yi gaba nan ya yi baya ina ne za ka gani haka farci ilbasar haltara min fito Allah ya ce daga ido ka kalla shi za ka ga inda ya kece za ka ga wata baraka a halittar da Allah ya yi masama Allah ya ce sun marji ilbasar karrataini sannan ka sake daga idonka ka kalli sama karo na biyu in ka kalla a karon farko baka ga inda sama ta yage ba baka ga inda sama ta kikkece ba Allah ce sake daga ido ga ka sake kalla yanqalib ilaykal basaru ganinka zai dawo zuwa gare ka khasi'an yana gajiyayye wa huwa hasib yana cike da wato asaran cewa bai ga abin da yake son gani ba ma'ana yana cike da wato ainihin wato tunanin cewa bai ga wata na ƙasa da Allah madaukakin sarki yayi a cikin halittar samai da ƙasai ba saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana cewa sammai da kasai ɗin nan ba za ka taɓa ganin inda suka kece ba to shi yasa ya ce farji ilbasara hal tara min futur al-imamu ibn abbas da al-imamu dhahhak da imamu sauri sufyanu sauri suka ce ma'anan hal tara min futur ma'anansa shine hal tara min shuquq kalli sama ka gani zaka ga inda sama ta kece shuquq shine kecewa ko shine ma'anar suratul inshiqaq idan sama'un shaqqat idan sama ta kece ran tashin alkiyama kenan to amma yanzu daga idon ka kalli sama zaka ga wani waje da ya kece a sama zaka ga wani waje da ya yage a sama ba za ka taba gani ba al-imamu qatada yake cewa ai yabna adama hal tara khalalan aw khilalan shin idan ka daga idon ka kalli sama aw hal tara khalalan zaka ga inda aka samu wani aibu ko kuma inda aka samu wani kuskure ko kuma ka ce can ba haka ya kamata a yi ba can ba haka ya kamata a yi ba can ba haka ya kamata a yi ba akwai inda ka ga gyara a halittar Allah a sama ma tara fi khalqir rahmani min tafawut wannan kalmar tafawut wato akwai kira'o'i guda biyu akai kira'ar farko ita ce kira'ar da muka ji Allah ran ma ya karanta da ita ma tara fi khalqir rahmani min tafawut wannan ita ce kira'an jumhur ita ce kira'an jumhur ita ce kira'an mutanen makka da madina da mutanen basra da kuma wasu daga cikin mutanen kufa amma kira'a ta biyu ta ce ma tara fi khalqir rahmani min tafawuti min tafawut wannan ita ce kira'an al-imamu hamza da imamul kisai ita ce kira'an abdullahi ibnu mas'udin ita ce kira'an mafiya yawan mutanen kufa ita ce mata rafi khalqir rahmani min tafawut maimakon tafawut sai a cire aliful maddi sai a sanya mawawun din tashdidi kamar misali ne ka ce ta'ahud da ta'ahud tahamul tahammul tazahur tazahhur taba tasaggur tasaggur tabauf tabauf tabaud tabaud kaga tafawut tafawut kenan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut duka yare ɗaya ne duka larabci ne kuma duka kira'o'i ne tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma dai duka ma'anansu yana komawa ne zuwa ga cewa halittar sama da halittar ƙasa da halittar da Allah ya yi ma mutane ba za ka taɓa ganin inda ya kamata a ce akwai gyara a ciki ba da haka Allah ya ce daga idon ka kalli sama kalli irin halittar da Allah ya ma sama Allah ya ce ka kalli ƙasa Allah ya ce ka kalli halittar da na yi ma mutane baki ɗaya akwai inda ka ga gyara tambaya yanzu halittar da Allah ya yi mana kalli zubin halittar ka gani wace gaba ce a jikinka kake ganin Allah ya ajiye ta inda bai dace ba akwai akwai duk jikinka yanzu akwai wata gabar da kake ganin an ajiye ta inda bata dace ba kalle idanunka idan aka cire su a nan inda suke ina ya kamata a kai su a goshi ko a tsakiyar kai kalli hikimar Allah kalli kunnanka ta bashi gaji kama kunnanka gaji ba tsoka bacci ba kuma kashi ba ne inda kashi ne in ka zo bacci sai to kalli ka inda kuma tsoka ce zalla to kana tafiya yana labatar-labatar kamar balami amma sai Allah ya yi maka ita kunnan ya yi maka gabanta ita ba tsoka ba ita ba kashi ba ita ba tsoka ba ita ba kashi ba wannan hikima ce ta Allah hancinka yanzu in aka juyar da shi ya kalli sama yawwa ana ruwa ko ba kai sabuta ba ba kai sakafta ba eh hikimar Allah kuma da ya tashi maka wajen bayan gida sai ya shi a can nesa bara ba ka gan shi ba san da za ka yi bayan gida eh wannan hikima ce ta Allah to kaga kenan yanzu ka kaddare yanzu inda bayan gida yake fita a jikinka in aka dago shi daga bayan ka ina za a sa shi akwai inda za a sa shi da ce babu ma tara fi khalqir rahmani min tafawut to ballantana kuma a sama da ƙasa Allah kuma ya faɗa mana in akwai abin da zai yi wahala ma Allah ma bai wuce halittar samai da ƙasai ba to bai yi ma Allah wahala ba Allah ya ce la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون Allah madaukakin sarki yace la khalqus samawati wal ard Allah subhanahu wata'ala yace lallai tabbas halittan sammai da kasai akbaru min khalqin nasi shine yafi girma sama da halittan mutane walakinna aktharan nasi la ya'lamun amma da yawa daga cikin mutane ba su san da haka ba da yawa yawan mutane ba su sani ba saboda haka Allah yace farji il basara hal tara min futur Allah yace dubi kalla sama ka gani akwai inda za ga sama ta ke ce shine a wani yake cewa afalam yanzuru ila samai fawqahum أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا Mm.
وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب
Allah madaukakin sarki yace afalam yanzuru ila sama Allah yace shin me yasa mutane ba za su kalli sama ba kaifa bainainaha Allah yace ku kalli sama ku ga yadda muka gina ta wa zayyanaha muka kawata ta wa malaha min furuj babu wani wajen da ya tsage a sama wal arda madadinaha Allah ya ce ku kalli ƙasa ku ga yadda muka miƙe ta wa alqaina fiha rawasiya muka jefa kafaffun duwatsu a cikin ƙasa wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij sannan muka tsirar da muka fitar da duk wani nau'i na kayan marmari a wanda yake abin sha'awa mai ban kayi tabusiratan Allah madaukakin sarki yace mun fitar da wannan ne domin wayar da ido wa zikira da kuma tunatarwa li kulli abdin munib ga dukkanin bawa wanda yake mai komawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala saboda haka ka kalli sama ka gani kalli sama ka gani yanzu shekaran saman nan nawa ba wanda ya san adadin shekaru in ba Allah ba annabi adamu shi ma ya wayi gari ya wayi gari ya game ya ga saman nan bai san yaushe aka halicce ta ba shi ma kawai ya bude idansa ya ga saman to amma abin tambaya a nan shi ne yanzu idan rufin masallacin nan ya yi shekara biyar yana haka kafin ka ankara ruwan sama ya fara mi ya fara huda shi ya fara bula shi kafin ka ankara mi saman ya fara ɗayewa kan ka ankara silidin ya fara rufewa shi kenan dole yana buƙatar mi yana buƙatar canji dole yana buƙatar canji to ka kalli halittar Allah ka gani ka kalli sama ka gani shekaran ta nawa yaushe ka taba ganin akwai wanda ka taba jin zai baka labari ya ce a lokacin muna yara mun taba ganin mala'iku sun zo da guduma da kusa suna gyaran sama ta can saboda take ce akwai wanda zai baka wannan labarin babu wanda zai baka wannan labarin saboda haka saman nan yadda Allah ya halice ta bata taba kecewa ba bata taba yayyagewa ba in kaga tayi bindiga ta fashe to ranar alkiyama ne Allah zai mata umarni ya ce ki fashe ki bindiga sai ta yi bindiga ta fashe amma a nan a duniya ba wanda ya taba ganin haka ba wanda ya taba ganin haka ka kalli saman ka gani yanzu idan ana iska idan muna cikin masallacin nan sai aka fara iska da rufin masallacin nan da sama wanne muka fi aminci da shi sama ko rufin masallacin sama a'a kana zaune a nan idan ana iska kana ji maranka cewa karfa rufin nan ya faɗo a kanka amma akwai ran da aka taba zuwa ana iska ka sunkuya ka sama ta faɗo a kanka an taba yin haka ba taba samun haka ba ashe kai a karan kanka ka fi samun aminci da sama ma a kan rufin ɗakinka to saman nan da ƙasan nan kan wake rike da su Allah Allah ya ce inna Allah yumsiku samawati wal arda إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا wala in zalata ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا Allah madaukakin sarki yace inna Allah lallai Allah yumsiku samawati wal arda Allah shike rike sammai da kasai an tazula saboda kar su gushe su kauce daga inda Allah ya ajiye su wala in zalata Allah yace in suka gushe suka bace suka kauce daga inda Allah ya ajiye su in amsaka huma min ahadin min ba'dihi babu wanda ya isa ya rike su in ba Allah ba in sama ta tashi rikitowa waye isa ya rike ta Allah in ƙasa ta tashi burmawa waye isa ya rike ta Allah Allah ya ce innahu saboda lallai shi Allah kana haliman Allah mai haƙuri ne shi gafura sannan shi mai gafarta zunubai ne Allah ka gafarta mana kai mana rahama saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa farji'il basara hal tara min fuqur thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasib saboda haka wannan ayan da kuke gani wannan sama da kuke ganinta aya ce ta ubangiji aya ce ta Allah madaukakin sarki shi yasa a farkon suratul jafiya Allah ta'ala ya ce hamim حميم Mm.
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم
Mm.
إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر ka koma bakara وتصريف الرياح وس- وتصريف تقوم سورة البقرة.
الرياح آيات لقوم يعقلون Allah madaukakin sarki yace hamim tanzilul kitabi minallahi alazizil hakim Allah yace alqur'ani saukakken littafi ne daga wajen Allah wanda yake mabuwayi mai hikima sai yace inna fis samawati wal ardi lallai a cikin halittan sammai da kasai la ayatin lil mu'minin akwai ababen kula akwai ababen lura ga masu imani halittar sammai da kasai alama ce da za ta nuna maka cewa babu wanda ya cancanci abauta masa in ba Allah ba to shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da cewa mu dinga lura muna kula mu ga irin ababen da Allah maɗaukakin sarki ya halitta ya zuba a sama duba ikon Allah da suke sama ita kanta saman ita kanta saman ikon Allah ne domin Allah ya halicce ta ne kamar yadda ya ce khalaqas samawati bi ghairi amadin tarawunaha Allahu allazi rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawunaha Allah shine ya halicci sammai da kasai ya halicci sama ya daga ta ta tsaya cak ba tare da ginshiki ba kamar yadda kuke ganin ta yanzu wannan rufin masallacin idan aka zub da bangon nan da nan da nan da nan rufin zai tsaya ashe rufin yana buƙatar me yana buƙatar ginshiki yana buƙatar shige amma halittar da Allah ya yi musammai da kasaifa sama Allah ya ce ta tsaya ne kawai inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah ya ce matsayin masama ta tsaya ta kuma ta tsaya shine khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha to kaga ita kanta sama aya ce kalli taurari kalli wata kalli rana da Allah ya halicce ta a sama wannan ranar dubi irin nisa da tazaran da ke tsakaninmu da ita dubi da take mana zafi amma wannan ranar inda za a zo da ita duniya sai ta ninninka duniya girmanta sai ya ninka duniya sau miliyoyi amma a duk da haka kalli yadda sama ta ɗauke ta shi yasa ya ce awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wa ma khalaqa Allahu min shay'in wa an as wa an asa أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث فبأي حديث بعده يؤمنون Allah malaukakin sarki ya ce awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard me yasa mutane ba za su kalli zunzurutun tsabaragen ikon Allah da Allah ya zuba a sama da ƙasa ba ku kalli sama mana ku kalli ƙasa ku duba ku ga yadda Allah malaukakin sarki ya halicci sammai da ƙasai wannan yana ƙara tabbatar mana da cewa Allah shine Allah Allah kuma shine abin bauta to shi yasa Allah yake umurtar mu da cewa mu dinga zama muna tuntuntuni game da irin halittar da Allah ya yi sama da ƙasa inna fi khalqis samawati wal ardi إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
الذين يذكرون الله قياما الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم مم.
ويذكرون يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Allah madaukakin sarki ya ce inna fi khalqis samawati wal ard Allah ya ce lallai tabbas a cikin halittar sammai da kasai waqtilafil laili wan nahar da sassabawan dare da wuni dare yazo wuni yazo dare yazo wuni yazo la ayatin liulil albab Allah ta'ala ya ce akwai abin lura akwai abin kula ga mabuta hankula suwaye masu hankali Allah ya ce allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan sune waɗanda suke ambaton Allah suke tuna Allah a lokacin da suke tsaye da lokacin da suke zaune wa ala junubihim da kuma sanda suke kishingide akan kafadansu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Allah ya ce suna zama su yi tuntuntuni game da halittar sammai da kasai suna cewa rabbana ya ubangijinmu ma khalaqta hada batila wannan sama da kasan baka halice su don wasa ba baka halice su don wargi ba subhanak Allah sarki ya tabbata gare ka faqina azaban nar Allah ka tsare mu daga azabar wuta Allah ka kare mu daga azabar wuta saboda haka Allah ta'ala ya ce farji'il basara alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa Allah shine wanda ya halicci sammai guda bakwai ɗaya akan ɗaya ɗaya akan ɗaya ma tara fi khalqir rahmani min tafawut ba za ka taɓa ganin wata naƙasa ko aibu a halittar Allah mai rahama ba farji basara Allah ya ce kalli sama daga idon ka kalli sama hal karamin fudur shin za ka ga inda sama take ce tun marji basara sannan sake idon daga idon ka sake kallon sama karrataini karo na biyu yan kaliba ilaikal basar ganinka zai dawo zuwa gare ka khasi'an wa huwa hasir yana cike da wato ainihin kaskanci ba tare da ganin wata na ƙasa da Allah maɗaukakin sarki a cikin halittun sammai da ƙasai ba na'am Allah ya ce wala qad zayyana sama a duniya ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير
Allah tabaraka wata'ala ya ce wala qad zayyana sama a duniya bi masabiha Allah ya ce hakika lallai tabbas mun kawata saman duniya din nan da wasu fitullu waja'alnaha mun sanya wayannan fitullun su zama rujuman lishayatin su zama wato ainihin kayan jifa ga shaidanu wa a'tadna lahum azabas sa'ir Allah ta'ala ya ce kuma mun yi su mun yi musu tanadin wutan sa'ir azaba ta wutan sa'ir al'imamu katada Allah ta'ala ya mishi rahama yake cewa khalaƙa Allahun nujuma li talafin Allah ya halicci taurari saboda abubuwa guda uku abu na farko shine domin su zama zinatan lissama saboda su zama ado masama shine nan inda ya ce wala ƙwari zayyannin sama a duniya bi masabe domin su zama ado masama sannan warjuman lishayaɗin domin su zama kayan jifan shaidanu shine waje annaha rujuman lishayatin sannan na uku shine wa alamatun yutada biha fil barri wal bahr da kuma alamomi da ake gane hanya da shi a cikin teku da kuma kan tudu shine inda Allah ya ce wa alamat wa bin najmi وعلامات وبالنجم هم يهتدون Allah ta'ala ya ce wa alamati Allah ta'ala ya ce mun halicci taurari domin su zama mun halicci rana da wata da taurari domin su zama alamomi ga mutane wa bin najmi Allah ya ce ta hanyar taurari hum yahtadun suke samun shiryuwa su gane hanyar da za su bi su kulle wannan wato masana suna amfani da taurari tun a wancan lokacin domin su gane ina ne hanyar da za ta kullar da su ina ne gabar ina ne yamma ina ne kudu ina ne arewa Allah ya sa muna fahimta sai ya ce faman ta'awwala fiha ghayra zalika duk wanda ya kautar da taurari ya musu fassarar da ba wayannan guda ukun ba faqad qala bi ra'ayihi haqiqa ya faɗi ra'ayinsa ne wa akhta'a hazzuhu sannan kuma tunaninsa da rabansa ya yi kuskure wa aqta hazzahu ya kauce ma rabansa wa adaa nasibahu ya bata ya batar da kasansa wa takallafa ma la ilma lahu bihi ya kuma daura ma kansa sanin abinda bai da ilimi akai saboda haka taurari dalilin da yasa Allah ya halicce su Allah bai halicci taurari don a yi tsafi da su ba jama'a ina fatan muna fahimta Allah bai halicci taurari don a yi tsafi da su ba Allah bai halicci taurari don a gwada sa'a da su ba Allah ya halicci taurari ne don su yi masa wayannan ayyuka guda uku su zama ado ma sama su zama kayan jifan shekaru sannan kuma su zama wato ainihin alama da mutane za su ke gane hanya da shi Allah ya tabbatar mana cewa sama akwai taurari a cikinta kuma taurarin nan akwai buruj buruj guda ɗaya kenan buruj da yawa kenan to buruj kaman galaxis ne matattara ne inda taurari suke Allah ya tara taurari masu yawa a ciki shine Allah ta'ala ya ce was sama'i zatil buruj Allah ya ce ina rantsuwa da sama ma'abociyan taurari a suratul furqan ya ce tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira Allah ta'ala ya ce albarkatun Allah sun yawaita wanda ya sanya wato ainihin buruj buruj buruj buruj na taurari a sama sannan kuma ya sanya wato ainihin wata mai haske da kuma wato fitila rana mai haskakawa a sama saboda haka Allah madaukakin sarki ya sanya taurari a sama a cikin suratul hijri yake cewa wala qad ja'alna fis sama'i burujan na'am ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم
illa man istaraqa as-samaa.
إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين Allah madaukakin sarki yake cewa wala qad ja'alna fis sama'i burujan Allah ya ce hakika mun sanya wato taurari a sama wa zayyana halin naziri sannan mun kawata sama ga duk wanda zai kalli sama duk wanda ya daga idan shi ya kalli sama ya ga wata ta fito taurari sun fito suna haskakawa zaka ga sama ta burge ka zaka ga sama ta yi maka kyau wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim Allah madaukakin sarki yace kuma mun kiyaye sama daga dukkanin shedani jefaffe korarre daga rahamar Allah taurari Allah ya sanya su kamar yadda ya faɗa mana a wannan ayar don su yi aiki guda biyu sannan aiki na uku muka je ayar suratul nahl Allah ya ce wala qad zayyana as-sama'a ad-dunya bi masabiha kaga ayan baya ai Allah ya nuna mana cewa ya halitta sammai guda nawa sammai guda bakwai daya akan daya daya akan daya daya akan daya Allah ya ce ka kalli wa'annan samman ka gani zaka ga inda yake ce zaka ga inda zaka ci gyaran Allah a sama babu to sai Allah ya ce bari ma mu nuna maka wani abu ai ga kalli saman ma zaka ga bayan mun halicce ta tayi kyau sannan kuma mun kara mata ado bahaushe ya ce in kana da kyau ka kara da me ka kara da wanka Allah ya yi musamman ado da taurari shi ne in gaje suratul safat Allah ta'ala ya ce inna zayyana sama'ad duniya
إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب haka وحفظا من كل شيطان مارد na'am لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب Mm.
دحورا ولهم عذاب واصب illa إلا illa man khatifa al-khatafa.
إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب masha Allah aran makaratun nan yayi a taimake mu a karanto mana daga farkon sura
والصافات صفا Mm.
فالزاجرات زجرا Allahu akbar فالتاليات ذكرا Mm.
إن إلهكم ربكم لواحد Mm.
رب السماوات والأرض وما بينهم رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق نعم إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب Mm.
وحفظا من كل شيطان مارد Mm.
لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب الله أكبر دحورا Mm.
ولهم عذاب واصب Mm.
إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ma sha Allah Allah ya saka da alkhairi Allah ramma Allah ya biya da aljanna barakallahu fika wa baraka alayka wa zawwajaka Allahu imra'atan salihatan mu'minatan qanitatan hafizatan lil ghaibi ma hafizallah ma sha Allah Allah ya kara albarka Amin. Allah madaukakin sarki yace inna zayyana as-sama'a ad-dunya bi zinatin al-kawakib Allah ta'ala yace haƙiƙa mun kawata wannan sama ta duniyan saman farkon nan da kuke gani Allah ya ce mun yi mata ado adon da muka yi mata kuma mun yi mata ado ne da taurari kaga dai irin yadda ya faɗa a wannan suran kenan wala qad zayyana as-sama'a ad-dunya bi masabih inna zayyana as-sama'a ad-dunya Allah ya ce hakika mun kawata saman duniya bi zinatinil kawakib da ado adon taurari Allah ya ce wa hifzan Allah ya ce sannan kariya ce tsari ne min kulli shaitani daga dukkanin shaidan marid mai tsaurin kai mai taurin kai la yasma'una ila al-mala'il a'la Allah ta'ala ya ce ba za su iya saurare zuwa ga jama'a mafi daukaka ba cikin mala'iku kenan wa yuqzafuna min kulli janib Allah ce sannan kuma ana jifar su da kowane wato ana jifansu min kulli janib ta kowane bangare ta kowane gefe duhuran domin tunkuda su tunkudo su daga inda suka je walahum azabun wasib sannan kuma suna da azaba tabbatacciya illa man khatifa al khatufata Allah ya ce face wanda ya fusgi wata kalma daga wajen mala'iku fa atba'ahu shihabun thaqib sai yula wanda take mai haske sai ta bi shi na'am to kaga sama dai da Allah ya ce ya yi mata ado da taurari ba sai an faɗa wanda ba taurari suna ƙara ma sama kyau ko to abin da ya kamata mu sani shine da ya ce walaƙad zayyana sama a duniya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin menene ma'anar rujuman lishayatin shine abin da aljanu da kansu suke fari a suratul jinni suka ce wa anna lamasna samaa
وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشربا وأنا كنا نقعد وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع Mm.
فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا
Allah madaukakin sarki wato kamar yadda nana Aisha Allah ya kare yadda a gare ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama na tambaye shi game da bokaye sai ce boka shirme ne boka aikin banza ne ba abin da boka yake iya yi duk abin da kaga ya faru to Allah madaukakin sarki ya kaddara faruwansa ne amma boka ba zai iya yin komai ba ko ba abin da boka zai yi da bokaye suna iya tabuka wani abu da sun jima da gama da ahlus sunna yanzu babu ahlus sunna to amma kaga da yake bokaye ba abin da suke yi tun kakannin kakanninmu sun buga da su sun basu sun yi so kan kakanninmu sun yi so kan iyayenmu mu ma kuma ga mu nan Mm. babu kuma inda da su yi da mu in ka ga mun mutu Allah ne ya karbi ranmu amma boka ba abin da yake iya yi Mm. in kuma akwai wani bokan da yake iya yin wani abu da Allah ya turo aljanninsa su sace ni ya tura su dauke ni ni na fi tsoron damuwa da kidnappers akan bokaye wallahi domin boka dai fito gaba da gaba ne ba mamaki ma na fi shi karfi in daka shi shi ko kidnapper da me zai zo da baran dabi da bindiga da wuka to ba ni da makami ni kaga dole in tsorace shi ai amma boka fa tsaf sai in zane shi kuma in kwana lafiya ba abin da zai faru da kai tuna na aisha ta ce na tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam game da bokaye sai ya ce ai bokaye ba sa iya komai sai ta ce a'a to ai wani lokacin suna faɗan wani abu kuma a ga ya faru da gaske to shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kalma ce da aljani yake satowa daga sama sai ya zo ya faɗi wannan kalman a kunnen waliyinsa cikin mutane ya yi masa cara irin caran kaza to in ya tashi faɗa sai ya cakuɗa da ƙarya guda ɗari da aka bokan zai faɗi magana ɗaya to ɗaya ce gaskiya guda ɗari ƙarya ce ya sa mutum ya ƙarya sai a ce ƙarya kamar ne kamar boka to abinda suke yi shine aljanu ne suke haura suke hawa sama ɗaya akan ɗaya ɗaya akan ɗaya ɗaya akan ɗaya idan suka ji abinda ake tattaunawa a sama kamar yadda malaman tafsiri suka wannan hadithin karkashin faɗin Allah ta'ala hatta idza fuziya an qulubihim qalu madha qala rabbukum idan suka ji abin da ake tattaunawa to sai na sama sai faɗa mana ƙasan sa shi ma ya faɗa mana ƙasan shi ma ya faɗa mana ƙasan shi har zuwa ga na ƙasa to tunda aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai zama cewa Allah ya sanya wannan shihab yula na wuta tana dakon su duk sanda suka yunkura za su je wato ainihin su jiyo abinda ake tattaunawa a sama sai a jefe su da wannan bakin wuta din to shine suka ce wa anna lamasna samaa suka ce mun nufaci sama mun nemi hawa sama fa wajadnaha sai muka samu saman muliat harasan shadidan an cika ta da tsaro mai tsanani wa shuhuban da kuma yula yula na wuta wa anna kunna naqa'udu min hama qa'ida lis suka ce da akwai wajajen da muke zama a sama domin mu saurari mai mala'iku suke tattaunawa me zai faru gobe wane da ya fara neman auren wacce zai aure ta ko ba zai aure ta ba wane da ya fara neman karatu zai samu ko ba zai samu ba me za a faru yau wane ne zai mutu yau wace ce za ta haihu yau wane ne zai aure yau wace ce za a sake ta yau suna jiyowa abinda mala'iku suke tattaunawa domin a ba ma kowane mala'ika aikinsa da ake so ya a wannan wuni to shi ne sai suka ce amma fa man yastami il'an yanzu kuma duk wanda ya je ya ce ya juya abin da ake tattaunawa to ya ji lahu shihabar rasada ya samu yula na wuta yayi dako yana jiransa yana zuwa sai a jefe shi shi shine ma'anan waje Allah haru juman lishayatin mun sanya wayannan taurarin su zama wato makami ne na jifan shaidanu shine ya faɗa a wannan sura ta suratul safati ma illa man khatifa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib a suratul hijr yace illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin saboda haka sama Allah ya kawata ta yayi mata ado da taurari sannan ya sanya wayannan taurarin su zama tsari da kariya da tsaro daga sama ga sama sai ce wa a'tadna lahum Allah ya ce wayannan shaydanun mun yi musu tanadin azabar sa'ir mun tanadar musu da azabar wuta azabar wutan sa'id Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka fada daidai Allah ta'ala ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana sallallahu wa sallam baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك ربك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته